أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na Rajab hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 25 ga watan 2022 a darasi da ya gabata muna cikin suratu shu'ara mun tsaya aya ta 83 kinan zama ita dai za mu hara tashi kanta kayi nan 'yan tambayoyi da aka yi akwai mai maganar lokacin la'asar wanda mu sha bayani akan wannan masa'ala yakan ga wasu kai la'asar uku da rabi wasu hudu ba ishirin wasu ba goma wasu hudu don wa matsalar lokacin la'asar gaskiya mai yawan mutane garaje ne da rashin binciken asalin matsalar suke saɓani kanta idan mutum ya riba a ilimance cewa a zuwar hattun daga risala ko kayan risala ta tana shiga inda zawa ta ce ba da zillin zawar masalar da mutane ke bari zillin zawar yan wa mai zillin zawar wannan ijima'i ne na al'umma ba wata mazhaba ba wata mazhaba da ta saba ma haka abinda ake ni da ake cewa inuwa ta bayan zawar wanda ya san lokaci kan sauya lokaci zuwa lokaci ɗari ko zai akwai lokacin da mutum zai tsaye zai ga babu inuwa a ko'ina ya tsake shi daidai zawar gaba ɗaya ko'ina inuwa ta kuma tsaka za ka inuwa kuna a jikinka a yanzu misali lokacin ɗari an ka diba daidai zawa da sal a yanzu karye sha biyu da talatin da wajen bakwai na gani take shiga ka tsaya a wannan lokaci za ka tuna a lokacin inuwa ta kai mintar ɗaya da nawa mintar inuwa ka ta kusa ta kusa fi inuwa ka ta kusa sursun fi don cikin inuwa ka tuni a karye a karye sha biyu da rabi da nawa to abinda ake yin zirin zawa in kana so ka san tsawon inuwa ka yanzu sai bayan zillin zawal misali sha biyu da rabi da minti bakwai abinda ya ƙaru a sama misali kana tsawon 'yan mita misali da sattin mita ɗaya da rabi mita biyu kake yi a bayan wannan inuwa ne kake ƙara inuwa ka in ta tsawon ka me mutane suke ruwa kudu su kullum inuwa kan tsawon kawai kasar al'asar to a zai kasar al'asar kan biyu da rabi ma biyu da rabi ma kai wani al'asar ta yaro don ka auna biyu da rabi za ka inuwa ka ta tsawon ka ya kai al'asar kenan ba haka ba abin yake ciki yan uwa wannan wanda ka ji mam sunna misali suka sun abi dawo daga hadisi ibnu mas'ud kuma ya tabbata iya cewa ya qaddara fi annabi sallallahu alaihi cewa fi sayf salasa adam ila hamsa wa fi shita hamsa adam ila sab'a iya misali sallallahu alaihi take azur a lokacin zahi kawa biyu zuwa uku a lokacin zahi kawa biyar zuwa bakwai mai taki kenan lokaci kan san suna cewa ijma'in al'umma ne idan mutum ya san samun lokacin la'asar sai ya hudda zirin zawar shi ne wanda a yanzu misali duk an samu sa'arikan lokacin sallah amma duk da wata kalandiri ta sallah za ka ga a yanzu la'asar ban ta shiga ya kare hudu ma ba minti biyu za mutu ban ta shiga ma inuwa ka ban ta tsawonka sai ya kare hudu ba minti biyu zuwa ba mutu kinan duk wanda ya la'asar kan haka binne ya zai gyara ba wasu alu kuma wani abu na rububin ijima'in al'umma ne in ga sauran lokacin asa ya kayi zillin zawal ko kasan nan katar sala ya ce lafiyar zillin kudu shi misalahu ba a da zillin zawal dukkan ko na riba haka abin yi maza ba gaba daya ijima'i ne ba ma ta wajen mur ba mahi yawa ijima'i ne ba wani sabani kan shi a gaba da su gyara sallah yan gargajiya suka kari biyar an haka allah ce mai tsalle kaddara su suna kari biyar gargajiya muka kari biyar mai tsalle an daidai da shari'a duniya suna ruwa tun da gargajiyar hudu ake yi misali mai hudu ba ruwanka da su kana bin shari'a ne jiya shi cikin mutane suna wani gaugawar ba wani kai aiki da shari'a ruwanka in wazo daidai da kai in shi ɗaya daidai kama ka daidai wata da shi ɗaya shi ɗaya ne annabi ce shi ɗaya shi ɗaya gaskiya annabi ce sai ka kawo ka zu ya gaskiya duk da muka ce amma na ya gaskiya kenan magana kullum muka bin shari'a ba magana haka ko a ce da mu daidai su ne a wannan shari'a daidai ce a yanzu asar da shi kai hudu kike shiga ba mutane ke wanda ya aka kayi haka kasi akwai matsala ya yi binne a gyara masallatai a gyara su sun ke wala ka sake wuri ka kaura an sake ka kaura wallahi daga nan har najeriya duk abu ɗaya ne sai har najeriya duk kusa ya muke cikin su da yawa mutane kullum gaskiya a gyara ala taimakin da gyara sai wani ke tambaya shi iya da aƙida ta sunna kuma wannan biki da ake na elab na na febiri ya yi shi iya da gaskiya iya neman shari'a ne ko ana ke ci ka yake da shari'a ko kana horon shi ko kana isra'ila ta karkata mai daidai shari'a ko ko kana isra'ila shari'a ke nema da haka aka tashi kullum a tsaye mutum musulun kullum sai musulun ya sai me yake yi yawan gaskiya magana mu a wajen muna maganar sadaka ma da ake ta bakwai arba'in shekara babu ita wadda ko na febri yan uwa na fefiri wani abu ne a ƙwalluwar yaran wanda turawa suka shirya haka kuma su ake bi ba tunanin kuma yawan gani ba a yau me manu me fa'idar yinta akwai wata fa'ida idan ka ɗauki na fefiri yau masu yinta iya ne na waɗanda aka kashe da abokansu waɗanda ake cewa wani suka yi aba aba intellectual aba waye aba a kasar aba aka ta aba ko yau su ne suke kan mulkin su ne jujina su ne kwamsarorin su ne masu duk wata shari'a a hannunsu mulkin ma a hannunsu kuma da su aka yi aba aba kuma ku wuta kuna yanzu ba ku kashi yanzu ku taba kuna ce kwawo sama saman kwankin ku za ku yi zanga zanga gani su ne za su ba ku kashi kuma wanda da su aka yi a bakin kuma abokan su ne a kashe sai ka kuma abu da yi da aiki kuma ya faɗi da shi wani za a shara'i wani shara'i su wani suka abokan wanda a kashe wanda su ne ya kan mulki dewa su ne suka mulki a yau su ne jujina su ne mansurori su ne kuma zafi da mun dini kuna aba aba ku ba wata fa'ida gaskiya kun da yi aiki to haka aga dana yi kuma na aba ta aba ku mutu kuna aba amma ba wata fa'ida da za ta zo gare ku ko ga su yaran wancan sun wuce an gare shi wani shugaba abin ya ce ya dauki ya dauki ya dauki lahin ina yake zai mutu ma alzai ko cewa ya dauka lahin gaba daya aka rasa wai mai mana yace shi ya dauka gaba daya Allah to shi ya mutu kuma sakin zamanin ya mutu politics ma yawa ya mutu ma in ma ya ibadar shi da zai aiki haka da waye za a shari'a sun wanda yi ake dafa haka ga ana yi kuna ake a ba a ba kuna Allah shaidu ta haka mai tambaya ta kace ganin kakai tarayya cikin wani abin kai mai aƙi da sunna an akwai abin za a yi juyi a yi kamacin alkhairi a yi gaskiya a canza abin ya canza a yi abin da amane ku ko su yi amane su sai mai maganar gaugawar karatun fatiya ga wasu limamai dan wasu sai dan magana da take gaskiya su da zaka lura mutum in iya sallah a bayane zaka yi fatiha da madda lazimkin tabi'ikin ta ko ta madda kan tana cikiya komai ya haude ne madda amma in ya a bayane in ya a boye sai ga bai rabin mintin da yake a bayane wannan duwan da ya lura limaman haka suke madda ba canzawa ko a sarrace ko a koye madda ɗabi ɗabi ce za su mai zama haka take ba canzawa gaskiya a gyara wani lokaci ga abin gaske ma kan ta fatiya Allah sai abin kwari abin sai abin sai damuna abin siya iya damuna ko dai wanda abin iya damuna sai kama abin ba fatiya ba Allah shi kan imam wani lokaci da aka wani kan sallah imam ta kai fatiya ba sai shi ko ta fatiya mun ta kai fatiya ba to me yasa ba zalla rubuwar kwamiti gaskiya magana a gyara gaskiya bayan wannan ka tuna mamun rika ba su wannan suka da fate wannan ko kana da gaba ki ka ga misali kowa san da gaba magana ko amma zai in yi koyi kana ka sace shi duk da wata ka abin kenan akwai matsala gaskiya a gyara a gyara sai shi ma wani yana ga wani tije ne a burkina ke cewa iya shorare da Allah iya da matsala abin da yake cewa malam comme le sermon d'aujourd'hui médite à parler sur, le, sur la mort. Je voudrais vous poser une question à laquelle j'aimerais entendre la réponse, si possible, aujourd'hui, avant de démarrer le tafsir. Les gens disent que si un croyant meurt les, les jours de vendredi, il n'aura pas interrogatoire euh, angélique. il rentrera directement au paradis, le jour de la résurrection. Trop polémique sur ça. S'il vous plaît, madame. Quel est-il exactement de cette question La mort de jeudi, de vendredi. Iya jum'iya abin da ke ce iya mun hanyoyi. A takaice wannan yan uwa masala cewa da akwai ta cewa iya maganar ana cewa mutuwa ran juma'a in ka mutu kai tsaye sai aljanna. To maganar akwai tabbas ruwa ta inganta fadala ta sauƙaƙe azabar kabari ta matsabari ga wanda ya mutu daren juma ko wani juma wannan magana ya ta tabbata amma magana cewa kai tsaye aljanna ta ce sani musanta gaskiya yawan bayan haka yawan musani a musulunci mu bin mu hukunci ga wani kuma wani magana mutumin kwarai ba yanzu kuma na hukumar daren juma shi kenan an zama tunan mujirmi ne ya ji kirjuwa ya gada ne a baɗan wa daman na ƙware ne yana mai kyakkyawan tattu ya huta amma mutumin banza wani ba ta gyara ta gyara ka ta kanka kuma cewa mutum ko a wajen yaƙi amsu a ƙidan suna jama'a ko mutum ya mutu a wajen yaƙi wannan mata wani kai tsaye ɗan aljanna ne annabi yana haka sai dai wata tsammanin haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yaƙi wannan tare ke da annabi sallallahu alaihi wasallam iya yaƙi ba manzon Allah da komai da komai ana zanen mutane su ce wani ya shahada wani annabi ce kalla ita wani wani dan wuta ne annabi ce dan wuta ne suka ci dan wuta shi dan wuta ne to wannan annabi ya rayuwa yace da aka shekwa suka diba me ya kaɗa suka mutane su musamman na kai shi ba annabi kullum ilimin gaibi ne da aka bincika mutumin ya saci riga guda a cikin kayan gari ba rawa bai sace boye aka samu cikin kayan shi in ba Allah ba kullum san abin nan haka ne kai kama wani ya mutu cewa dan aljanna ne sai ba naka bane muna mai fata muna mai fata wani ya samu kyawun mutuwa alama suke kyawun mutuwa Allah samu cika da imani shine ba abuwa tambayar kabari an ce da muka gudun juma ba mai tambayar akwai wanda ba mai tambayar kabari akwai tambayar haka ba mai tambayar kabari akwai nasa da ya tabbata haka ta imam mutum biki ce wannan abu na abu da ke kama sa cikin zane muka sawar abu haka yanzu kurin ana sauka ƙi mishi ba mai kaza shi da an ce ba mai tambayar kabari wani sauka mai azabar kabari shi kenan haka aka ce wani mutum da juma Allah wa wanda mutum waye wannan kuma ta sani ke matsayin mutum amma mu mai shaida kaza ne in na ce ka saki a cikin alamar cikakken mutuwa ya cikin alama kakkyawar mutuwa mutuwa da rukunin juma alama ce duk alamu ne Allah shi kama da imani burka bismillah alama
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين za mu tashi aya ta tamanin da uku na hudu dama na gashi mai tambayawa ya kama ta tasha a'udhu billahi samina alim min shaitanir rajim muna cikin bayanin annabi ibrahim alayhi salam cikin addu'o'i da yake yi bayan dai gwagwarmaya da shi da mutanen shi wajen tabbatar da tauhidi ya yi addu'a rabbi habili hukuman wa alhikini bi salihin Allah ka bani kyauta ta ilimi wasu suka annabta dinde matsala ce kowane Allah bai shi Allah wa alhikini bi salihin Allah ka sa ni layin bayanka na kwarai wa ja'alli lisanin sidikin fil akhirin Allah ka sanya min na hashen gaskiya mana halshe wanda duk wanda ya ambaci ni bayana zai yabe ni ɗan uwa na ibrahim salam allah ba shi wani abu da ba ba sauran annabawa ba ba wani abu a yau babu wanda ko yahudawa ko nasaru har ma wancan mushrikan kowa iya san shi ne na ibrahim ibrahim akan hannun shi yake kowa na wani mu akan hannun ibrahim yake ba wanda ke kyamar shi ko yahudawa ko nasaru har wancan mushrikan kuma balle magana musulmi da kowa ba kenan wani abu ne kyauta ce Allah ba subhanahu wata'ala ya ba shi ta wannan harshen yabo a 'yan baya 'yan ƙarshe da kuma yanwa mun san ibrahim salam cikin bambancin sauran annabawa shine harkon annabin Allah wanda ya wani hijira ya bar jama'a da shi dangin shi da 'yan uwa da abokai da komi wacce ini muhajirin larabi shi hijira shi daban take ta kowa sauran hijira zan kai gari kaza ko ina da masoya a can ko wajen yanar dama-dama wajen suwa ne amma shi bai da inda za shi baku bayan zuwa ga Allah kurar ya bar garin da yake ya ce ya haji dakun zuwa ga Allah wani shi kurar nema ki ina za shi ya bar kowa sai Allah mai kyautar da bai ma wani ba ya bar mutanen banza Allah ba shi duk wani mutumin kware bayan shi domin duk annabin da ya zo bayan shi ko manzan da ya zo bayan shi ya hoto daga zuriyar shi ima ɓangaren ishaq ko ɓangaren isma'il na ƙarshe kuma wanda Allah ba shi shugaban annabawa gaba ɗaya duk abin da annabi wani bayan ibrahim zai fi tarihi duk abin da kai labarin shi ya hoto daga zuriya za ka ce annaban banu isra'il waye isra'il kin annabi yaqub shine mai suna isra'il kin ɗaya yaqub ne yaqub dan wane ne dan ishaq wannan Allah ba shi ce halshe na yabo a 'yan ƙarshe waja'alni min wasu jami'ai واجعلني من ورثة جنة النعيم وغفر لي أبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين
yace waja'alni min warasatil jannati na'im Allah ka sanya ni daga cikin masu gadan aljannan ni'ima dan aljanna kaman zaman gado Allah subhanahu wa ta'ala iya kira in aljanna ko nudu an tukum min urustumuha bima kuntum ta'malun za mu ta kira gaba daya tuka wannan aljanna urustumuha an gada muku ita bima kuntum ta'malun kenan kaman zaman abinda baka sha wahala ba shi a tan gado ko ka samu a tubus wani ya sha wahala rana da sanyi ya sha sha kare ya mutu bar maka ba abin da kai naka aljanna ma me kai kun ga ko na makon ba an baka da kun kyauta ce ta Allah kuma kenan kuma abin da kuma ka baka kuma abin naka kamar kai ka mallaka da gado yake kenan Allah ta sanya ni cikin mu'min da suke gadin gidan aljannan ni'ima wa ghafir li abi Allah ka gafarta ma babana innahu kana min ad-dallin babana iya daga cikin batattu to amma Allah ya mana وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا مولة ودعيا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب
لا وهم من بعد. آه.
إن إبراهيم لأواه حليم na'am Eh, Allah subhanahu wata'ala ke cewa mun ji nan dai dan kakka doka gafara ga batacce daidai ce a ta Allah ya ga mana wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa an mu'idatan wa'adaha iya wannan labari da ka samu na neman ibrahim da ya roƙa ma baban shi gafara ta Allah wani alƙawali ne yawa uban sai aka tafi ga rabbi zan roƙa ma gafara Allah ubangiji na alƙawari ne da yayi na neman wannan gafara da yake ma uban amma Allah ta falamma tabayyana lahu annu adu la tabarra minhu da ibrahim ya bayyana ahidun uban makiyin Allah ne ba mai imani ba tabarra minhu ya yanke alaka da uban ma ne ibrahim da awahun alim ibrahim ba wani mai koma zuwa ga Allah mai hakuri kenan wannan neman gafara ya wuce daga baya ya bari yanzu bayan wannan cewa ga fil abin da kana zalim wala tukhzini yawma yub'ath ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah ce wala tukhzini yawma yub'athun addu'a Ibrahim alayhi salam cikin addu'a da yake ya Allah kakka kuma ya taddani da ranar tashin kiyama mana kakka kakka tada mana kakka kuma ya taddani a wurin tashin kiyama na an ce hatta a wurin kiyama Allah subhanahu wata'ala zai gama Ibrahim da uba a wuri guda kuma zai ga wannan uba nashi mutum da nashi na ahilin kiyama ne zai nemi ko zai iya wani abu babu wannan dama Allah zai canza surar uban zaman wata dabba za a kama a jiha gidan wuta shi da aka jewa ne surar ce aka juya yawon layan fa'umalin mulabanin a wannan rana da Allah ke da yake neman ibrahim ke neman Allah kai kuma tar da shi a ranar da dukiya ba ta amfani haka iya ba su amfani nan ga wanda ba su amfane shi ba a duniya don dukiya kan yi amfani a duniya ga mai imani idan ya yi aikin alkhairi za ta amfane shi a lahira haka iya na kwarai wanda ya ma tarbiyya za ta amfane shi a lahira wata haka wasu lasar ke ba da labarin bawa za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna wanda a mutuwar wannan bawa ba shi da wannan daraja a mutuwar shi zai tambaya anna li hada ya rabbi ya ubangiji daga ina samu matsayi wani matsayi daga ina samu matsayi ya tambaya matsayi a mutu shi ya tambaya ya Allah daga ina na samu wannan matsayin ya ubangiji bai san mata ina ne sai bashi labari bistighfari wala bikalak dalilin neman gafara da ɗanka ke maka kaga nan ɗaya wani kenan ɗan banza ne biya wani eh ba kware ba annabi ce waladun salihu ba na ga ne ce ba annabi ce waladun salihu ciki abin da sama mace annabi ce a ko waladun salihu ko yadda ko lahu da na kware kaga ba na banza ba kenan da na kware iya amfani mahish nake nan wanda ya je lahira dukiyar a nan bai ba harin Allah da ya ta haka ɗiyan ba ta rafiya bar su wani shi ba su ne a wani kuma ta da ina ne mai ɗiya ne ko mai dukiya ne ko min kuɗinka a lahira ba kai a duniya ba bai ma amfanin komi ma'ana haka ɗiya ba sama amfanin komi a lahira idan baka ba Allah ba kurin illa man atallahi bi qalbin salim wanda kurin zai tsira gobe kiyama wanda ya je ma Allah da zuciya lafiyayya wanda babu shirka cikin ta wani cikin magabata ke cewa mafi lafiya bid'atun babu bid'a cikin ta har bid'a tana cikin matsala eh haka wannan mai tabu sun sabu je ke cewa kul qalbu salim min bid'a al mutumin ila sunna bid'a lahiya ba bid'a ya sunna kurun ce zuciya lahiya gangariya ba shirka ba bid'a Allah sa mu cikin lansu shi gaba وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين
Allah ce wa uzlifatul jannatu lil muttaqin an kawo aljanna kusa an ce dan wani gatanci ga bayan Allah da tsoron Allah gatanci da Allah ke musu hatta aljanna kanta ba wahalar ta wurin shiga za kawo kusa yana ba a dogo ta hiya balle ka gashi a hanya za ka ta gab wurin ya shiga wurin an zo gurin ba wahala ce za a kawo ta kusa ga masu tsoron Allah tun cikin akafa ce gairu ba'id ba nesa ba kusa ba nesa ba وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما- هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ wane kuma من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب kaji can ma abin da yake nan za a kawo aljanna kusa ga masu tsoron Allah gairu ba'id wata hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan aljanna kuma labari ita ce abinda aka yi alkawari ga dukkan bawa mai kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahman bil ghaib wanda yaji tsoron Allah a fake ba wanda a cikin jama'a ba na kware da in ya kona na banza ne tun banza ne a a koye ma inda ma ba kowa iya tsoron Allah ko ya imani da Allah duk da bai ga Allah ba ce waje a bi kalbin munib ya zo da zuciya wadda ta koma ga Allah kadai shine gatancin da za a ma masu imani kawo musu aljanna kusa ya ce kuma wa hudu ta shimil gawin sannan tabari zamana za a kawo ita kuma wuta dilagawin ga halakakun bayi fatattu su kuma za a kawo ta gata gadan-gadan suna ganinta waƙila lahun aina makon وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
Allah ce waƙila lahum aina ma kuntum ta'budun nan za a musu tambaya da dan a tada masa hankali wata dole a tada masa hankali ne cewa za ce musu aina ma kuntum ta'budun ina abinda kuka rike a duniya kuna bauta matsayin abin bauta kuka ba su haƙƙin Allah ina suke a yau ina suke min dunillah da abinda ba Allah ba ina suke a yau kuma zan tambayar ga duk wanda ya boni ba Allah ba kowaye ina abinda ka rike a duniya ka ba shi haƙƙin Allah hal yansurunakum aw yantasirun shin za su taimake ku daga halin da kuke ciki na azaba auren tasiru ko ku su za su iya taimakon kansu ba sa muku komi yana ba su iya makansu komi su kansu ba wani mai uzurin yin komi ga wani balle ga kashi balle ga wani magana kenan fakubkibu fiha hum wal gawun فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون
Allah ya ce fakubkibu fiha hum wal gawun duk wani mushriki ne da duk wani kasar ai bata iri ma hanya bata da yawa ce da waɗannan mushrikan da duk wani batacce za a ɗaura ɗaya kan ɗaya za a kiwa ta ɗaya kan ɗaya a cikin wutar jahannama gaba ɗaya ce ka sa su mana al'adabar umarni a kiwa su a cikin wutar jahannama ɗaya kan ɗaya bayan ambaci wani mushrikai da sanar masu laihi kuma ya ce kai ujunin iblis a jima'una mai na mace junudu iblis rundunar iblis junudu iblis duk wani wanda yake kira zuwa ga ɓanna iya ciki duk wata- duk wani runduna ke na 'yan aike hada mana 'yan mace sojojin iblis ke da duk wani mai kira zuwa ga ɓata ai akwai 'yan gida mabiya kuma akwai masu kira to wannan suna ke rundunar iblis ke duk wani mai jagoran ɓata gaba da gaba umarni a kiwon su ɗaya katse a gidan wuta lakiyayi قالوا هم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين
to yanzu Allah ta qalu hum fiha yaqtasimun an gama mafiya da jagorori gaba ɗaya a wuri guda ɗaya kan ɗaya gidan wata tare Allah haɗa su Allah ce sun yi wannan magana hum fiha yaqtasimun ga suna gama a gabanka suna gardama kai ka ɓadda na ɗaya kake ba kai ma haka zo haka muka mu suna ya- rigima a cikin wuta da mafiya da jagorori ana tsinuwa ana tsinuwa kuma suka neman Allah ya wa shugab su mabiya su ce Allah tsine ma shugabanni sai a ƙarya kuke kuma na matattu ne ku kuma da ma'a ba kuma ne ba haka za a yi rigima can ba makaranta ba ana tsine ma juna kai ne ba ni ba ne ba tallahi in kunna da fi dalalin mubin yanzu dai bayan cewa ba wata madogara tsinuwa ba ta rigima ba ta yi za su tabbatar da zaman hujja kansu za ka gama da rantsuwa ma dai tallahi mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubin tabbas muna cikin bata karara kun mun bace ne kuran idnu sawikum bi إذ
rabbil نسويكم برب alamin العالمين وما أضلنا إلا المجرمون
kaji Allah kiyaye yace za su ce mun rantse da Allah muna cikin bata karara a bayyane idnu sawikum bi rabbil alamin me bada da yi tabbatar ce lokacin da muka daidaita ku da ubangijin halittu muka ba ku matsayin Allah dan dan wace dan mai bare shirka duk abin da yake haƙƙin Allah ne bai dace ma ka ba kowa ko mala'ika ko mutum ko alshin kowa ne ne ba mai haƙƙi akan abin haƙƙin Allah ne duk abin da ke na bauta ne ba a- ba a wa kowa sai Allah kenan idan ka ba wani ko mutum ko mala'ika ko ma mai ka ba shi matsayin haƙƙin Allah kenan ka daidaita wannan abin da Allah ubangijin halittu gaba ɗaya shi ne babban laifinsu daidaita ku da ubangijin halittu gaba ɗaya to amma ha wa ma adallana illa almujrimun amma ba abin da ya batar da mu illa miyagun mutane ke mu ke nan batar da mu ke zuwa ke nan batar da su akai nan mabiya ne da jagorori to kaga wannan maganar sun bi su sun batar da su shin wannan jaje da wani tabbacin zai musu amfani wani abu bai musu amfani ta ƙarshe famala na min shafi'in فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
zai ce za su ce fama da na min shafi'i ashe ya tabbata yanzu a shi kiyama ƙarya da aka musu a duniya ku bi mu za mu cece ku yanzu ta bayyana a hili ƙarya ce sashi ashe ba mu da wasu masu ceto amma kana magana a da a yanzu a wannan zamanin akwai wasu wani aƙidar cewa wani zai ceci mabiyan shi ku bi mai kuma shiga aljanna kai tsaye shi na farkon babban babban jagoran ya ce duk mabiyin shi ba shi ba ceto kahin ma a yi kiyama a yi sabi zai kai da kawowa gidan aljanna zai kai da kawowa dubu saba'in iya da riga mai aljihu dubu saba'in zai sau dubu saba'in zai ma Allah samu ga hilin kiyama haka inda ta fata samu ga sagina zai ɓoye sai zai aljihu shi waje ka ya kai aljanna ya dawo ta duk wannan shirme ne kuma ba gaskiya bace ba rudu ne kuma da yawa suna ga haka ne sun yarda nan ba wani abu da wadda ake magana a ce ayi masa ƙarya ne yanzu ga bidiyo kana kallon mutumin ka san shi ya nuna maganganu duwan da biyu an kare kun yi aljanna baya mai shiga wata cikin mabiya zama ne shehuwa ne a gaske ba suna cikin tabbatar da haka kana kada kamar da labarin da ne yanzu a kuma sauna aƙida kun ka bani kuma an kare kwanan nan kuma ta iya nan a rai babba ne iya ce ai mu mabiyan muridin tijani mu ko wane ne ai mu an kare ko kai abin Allah kiyaye ma kada ji kun kasa kamar an kwaya Allah baka saka bewa in wa bewa mai hankali wani magana ka ce wa kuma biyan kurin shi kenan ko a duniya ta yi ko a gaba kasa sama ta yi su dan dalika bai sa ko mai samu shi ko mai zaka a duniya su dan an kare su ko shi kare jinna ko an kare la hawla ka ga ka san akwai matsala a hankali to akwai na kuma suna kidi akwai ina akwai suna kidi Allah shi da muka ba daya kenan wannan haka suka jawo su bayan Allah suka ta yi a kan sunan za a cece su kuma kiyama ta zo ashe ba haka ba ne ɗanwa abinda suke ta muna ta ba ceto a aƙidar ahalu sunar jama'a akwai ceto tabbas amma akwai ceto tabbatacce akwai wanda Allah kore ceto da yake tabbatacce ceton da Allah wani bai iya baka ƙirji daga nan duniya muna wasu ganiya hatsarin mutane tun dama ha yanzu wasu daga nan duniya wani zai kama ce riga mai ceto na wanda shi gobe kiyama zai kai ni gidan aljanna kuma wani kuma ya buga gaba kun da rashi ma zan cece ku mabiyana wani shi ne hadari don meye matsalar shi kanshi mai magana uwaye bai da garantin tsira shi kanshi balle ma haya ce wani tsirar da wani ba mai kan in wa manzala yana raye sallar sarama iya raye ya yi kashe ya hana kashe wannan arzin da kai tsaye kare sai da manzala ya ba shaida don masu ake ware a ce ga wasu annabi ya ba su shaida da aljanna su kaɗan ke da garanti tabbas ta ce wani ɗan aljanna ne amma ba su ba kai ba naka ba ne maza mai wani kamfin tsakarar ya ce wawa ne shi an kare ma wannan shi ne haɗari amma ceto akwai ceto na masu imani masu tauhidi kuma Allah zai ba masu tauhidi ceto dan wacce to ya tabbata Allah zai mana annaba za su ceto mutane za su ceto duk mutumin kwarai zai ceto Allah ka kuje ku ceto wasu har su da ya Allah ba mu ga kowa ba zai ce ku diba wuta me laihi kwatancin zarra in dai akwai imani duk laihi in dai ba shirka an wa in dai ba shirka annabi ce Allah zai ce ku diba mai imani kwatancin zarra tare da shi inda ku imani ba shirka hudu shi za a hudu duk wani mai imani ku tabbatin zarra amma hadari ka a same da shirka da Allah wannan ka baka hutawa wannan ba hutawa sai hakuri ko ranka kai hakuri ma shine matsala kenan irin wannan ceto akwai shi kuma imanin shi akwai wannan ceto amma ba wani da ce wani a nan duniya zai Allah bawan da ya so don ya karama bawa ya ba shi ceton wani haka ne ake a ba mai imani ceton kuma ceton mai imani mutum ne da tauhidi amma ya ka tobara ya yi laifi amma da imanin shi wa amma ya yi wani aikin laifi da aka hana yi amma iya nan da imani irin sun alaka cewa ya ba da cetonsu iya wani ya ɗan jima a wuta wani ma bai shiga wuta gaba ɗaya wani ceton ma wani ya shiga wuta ya ƙonu ya gashi ya zama gawayi ma aka ji a hudu an hudu kishi ne an hudu shi za hudu shi haka za Allah zai ba da ceton mutane kenan akwai ceto amma ceton Allah ne ke badawa wani muke bakin shi zai shi kun ya yi kiyama a to wannan ceto akwai shi to su yanzu suka masa ƙarya a duniya suka bi su a matsayin masu ceto a duniya kiyama ta bayyana ya bayyana a hili fama da na mai shafi'in su wannan ce ba su da mai ceto wala sadiqin hamim ba wani masoyi aboki mai sanmu ba zai mana amfani wani babu za su rika fata falau an lana karratan fa nakuna min almu'minin za su ka nema dama Allah da abarmu tunda mun ga haza da mun ga kashe ƙarya ce sai da bada ƙarya ce aka musu ayyukan ramfansu an ruɗe su za su ƙawata Allah da a ba mu wata dama mu koma sai mu zama to masu imani ba babu wannan dama inna fi zalika la'aya إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم inna fi zalika la'aya kuma cikin wannan abin da ya gabata akwai aya abin a gani a lura kaka yadda wani ya ja ka da sunan shi zai magana a gobe kiyama ko ka ba wani haƙƙin Allah subhanahu wataala ga yadda zai kasance gobe kiyama ya Allah ce wannan abin akwai abin a gani a lura amma duk da haka Allah ce wa ma kan akatharuhum mu'minin mahi yau mutane basu imani matsala ba za kenan mahi yau mutane in Allah ka mahi yawa da basu imani mahi yawa ba su hankali haka Allah ya tsara kan shi bayan shi ne kuma ba da ka iya mafi yau mutane ba babban basar imani to ina rabbaka da huwa da azizul rahim tabbas lalle ubangijinka Allah shine mabuwayi mai abin da ya so kuma ar-rahim kuma mai jirkai da bayan shi Allah ke ci gaba كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
nan kuma yan uwa bayan mun kare labarin kisar annabin Allah Ibrahim alayhi salam kuma yanzu ga babansa gaba daya baban duniya Nuhu alayhi salam kuma tun kamar da muke bayar mutum darasin wannan sura ta tana kantar da mu yadda ake gwagwarmaya inda an jima a duniya ana gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin tafiri da shirka tsohon abu ne an jima ana yi ba sa ta jima na ƙasa ana ruwa ƙasa na shanyewa yanzu kuma ga babban nuhu alaihi salam shugaban yan wa'azi mai shekara dubu ta wa'azi ba hamsin kurin ta wa'azi ce kurin dubu ba hamsin da nasu ƙwararru dubu ba ana wa'azi kurin magana magana shekara 20 30 hamsin har za a kiya duk wani ba mutum yayi kuma a karfe yake ba da ƙwarar bai iya karin ya yi musu iya kurka a kurar kai yake zai zai kama maki wace ruwa ba a dawai duk ba mutum yayi eh to Allah ya ce kazzaba ƙomo nuhin musulun su ma dai mutanen nuhu sun ƙaryatar da manzanni da hukumcin Allah ga duk wani ƙaryatar da manzan Allah kamar da su ma sauran ƙarya ce gaba ɗaya mutanen nuhu sun karyatar da manzanni me yawa kana idan kala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun ka ambata mutananka lokacin da dan uwansu na jini aka ba na addini ba dan uwansu na jini yake ce musu shi yanzu ala tattaqun ba za ku yi tsoron Allah ba ku bi dokokin Allah ka kira yake a zo abu Allah a bi dokokin Allah inni lakum rasulun amin ni kuma game da ku manzo ne na Allah kuma amini ne amintacce ne gare ku ba da ba da wadaru eh manzo ne na Allah amintacce ne da haka fattaqullaha فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ni kuma ku mun da'a wa ma as'alukum alayhi min ajr bin tambaye ku ba ladan kira da nake muku biya ni in ajri illa ala rabbil alamin ni ladana iya ga ubangijin halittu gaba daya shi ya aiko ne kuma shi zai balla dan aiki da haka fattakullah فاتقوا الله وأطيعون ya sake maido kalmar tsoron Allah da mishi da'a in wa maganar cewa tsoron Allah da da'a ga manzon da Allah ko shine jigon duk wata biyayya ta Allah ya kai da'a ga manzon da Allah ya kuma in wa karkashin wannan an samu ganganu kalmomi balle ga mushan ko mace kristoci suka gata magana ai isra wazi yesu ya ce babu hanyar zuwa ga Allah sai an bi shi babu hanyar aljanna sai ta hanyar shi eh haka ne lokacin yana raye duk annabin Allah ma haka ne ba muku gardama ba wace wace baka bane ba amma a lokacin da yake magana duk wanda ba hanyar samun santa Allah sai a mishi a'a a wancan zamani da annabin da ya zo haka ne yanzu na ƙarshe ya zo qul in kuntum tuhibbuna Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ki ba manzan shi umarni ƙul in kuntum tuhibbun Allah in har kuna san Allah da gaske hanyar samun soyayyar Allah ce fattabi'uni ku zo ku bi dole me san san Allah to yi bi manzan da Allah ya fattabi'uni ibukum Allah Allah sai ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku kurakuranku kenan sharɗin samun sassan Allah biyayya ga duk annabin da ya ku an ƙare gaba ɗaya na ƙarshe ya zo kaga mai neman tsira kenan dole ya ɗa'a ga wannan manzo shi ne mai ke duk annabi da ka zo ko na annabi dole ka yi tsoron Allah ko ka bai ɗa'a kenan ɗa'a bi ake wa mai bi na wani ya iya na shi abai na shi bi yake baka naka a yadda abin ya zo haka ke shi ɗan wani misalin zai wani addini a duniya sabo demokuraɗiyya demokuraɗiyya akwai min tashi za a akwai ta nijar akwai ta cari ta tamali ta amurka ce can tushe ita za ka yi da kasance ka saba demokuraɗiyya da kasance ka saba demokuraɗiyya ba haka suka tsara ta ba addinin su suka tsara kansu kuma kashi suke yaki wannan abin kake renawa shine addinin turawa yau wannan yakin da ake a kiran dimi hankali saman wushi 'yan demokuraɗiyya ne da 'yan kwamnisanci ko? ita rasha tana gaza kama da barazanar demokuraɗiyya kusan ita kuma ta demokuraɗiyya ba ta amsa demokuraɗiyya ba ta tsarin da fanni su kuma suna ga za su samu ƙarin kiliyan ƙarin abokan tahiya in demokuraɗiyya a turai kusan rasha shi ne ake ta hau na jirin haƙin da ake za su kashe ɗaya mutane su kashe ɗaya mutane kuma akan wai wannan aƙida ta wannan addini nasu din da kake a duniya maka zai a ce ka saka wata demokradiya ai tsari ne abubuwan mai nan ba bi muke bi ake ko ka yi naka baka sun yadda ka yi naka sun yadda ka yi taka baka ta kasar nijar ba sun kasar da ba sai da ita to sai Allah zai yadda kai naka da nashi kai naka kuma Allah ya da Allah ba a amurka wani shigar kai Allah lawa amurka ba wata ba mata ba ta kan amurka amurka ba sai ka bi nata ta yi amince da kai kuma shi Allah ka ibin nashi kuma amince da kai baiwa ga wanda Allah ya aiko ga wanda ya sa muku gaba shi za ku yi mai san tsira ga annabin da Allah ya aiko shi ne za ka bi da ka na wani tsarin wani tsara baka bi kiran baka bi na Allah ba wani haka duwan zai ma wani ƙarin bayani shi ne kusa kan Allah shi ne waye shi ne waye zikir me ne kuran ka bi manzan da Allah kai tsaye shi ya kowa san abin da Allah ka gare ka kuma shi Allah ya duniya ga jagoran mu zuwa ga Allah wanda zai hudda mu duniya da lahira duk wanda ka bai yi ba zai nashi to kuma iya cin hadari tabbas iya cin hadari shine kenan nan manzo Allah adamu sai ya musu kira ku ji tsoron Allah ku mun da'a qalu anu'minu laka قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
qalu anu'minu laka wattaba'aka wattaba'aka al-ardhalun to kai yanzu kake yanzu nuhu mai imani da kai mai bi ka alhali waɗanda suke talakawa mana mara kima a gari sun yi mabiyanka kenan masu ƙaramin gari talakawa masu ƙaramin gari kenan manyan gari sun kiya mabiyan masu ƙaramin gari ne suna ga ya za a yi su su bi wanda yake talakawa wannan haka aka duk manyan annabawa muhimmin mu da mabiyan su masu rauni ne masu ƙari suka ce ya za a yi su shiga hanya su su bi layin talakawa haka suke yawa hata da musulmi haka kenan sun wani wani magana ya za a yi mu bi imani da kai alhali talakawa masu karamin ƙarfi ke burka kenan nan mine da kenan su ba sa shan inuwa da talaka masu karamin ƙarfi ya ce ƙala wa ma'ilmi قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين suka ce ya ce wa ma ilmi bi ma kanu ya amalu ni wa ba ruwana da binciken koyansu ni dai sun yi imani kuma su ne nawa irin sabu min alarar alamin wani binciken su samun su wani abu ne a wajen Allah ubangiji hantu gaba daya ba kai na ba ke binciken matsayin abin da ke su illa ala rabbi law tash'urun ke sakamakon su samun su iya ga Allah ubangiji ubangiji na inda kun sani inda kun tambaya kan matsayin su matsayin su tsakanin su da Allah ne ni kurin masu imani ne dan haka abin da kuke nema wa ma ana fitadul mu'minin ni ba na koren masu iba da suna talakawa talakawa kore su a ba na koren mai imani in ana illa nazirun mubin ni matsayi na kurin mai galgadi ne kuma galgadin a hili karraba wata kwana a hili ne ina galgadin azabar Allah donan bayanin mai suka ce قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين
قال رب إن قال قومي- رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين نوح nan barazana ce in wa har baka fasa ba wannan irin wannan wa'azi kaji in har baka fasa wannan wa'azin ba zaka shiga layin wanda za a jihe a kashe a huta amma barazana ta kisa ko ka fasa ko mu kashe ka yanzu kenan an ki ba an ki ba imanin nan an ki ba yi ne kurin ba mata hujja ba an ki ba yi ne kurin kuma za mu kashe qala rabbi inna qaumi kadzabu yanzu ya koma ga Allah ce ya Allah mutane na sun karyatar da ni sun kiya kenan kuran da haka mai saura fa fataha bainu bainu fata Allah ka kawo hukunci tsakanin da su kai hukunci kuma na jini mai umammaiya na mu'minin Allah idan ka kawo hukuncinka da ni da masu imani tare da ni Allah ka tsiratar da mu Allah ta fada'a rabbahum anni maghlubun fantasir فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر
Allah ce fada a rabbahu nu ya roƙi Allah ubangiji shi anni maghlubun fantasir Allah ya ce ya Allah abin ya haƙa hina anni maghlubun Allah ya ce fantasir Allah ka ce banka agajin ka ya Allah Allah ce fafatana abwaba samai bima'in munhamir Allah ya amsa kiran shi ya ce muka buɗe tsohon sama gaba ɗaya na ruwa da ruwa munhamir min zuba da ƙarfi haka Allah musu ya ce fa'an ya ce wa fajen na yunan ko وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر to yan an bude sama da ruwa kwazari kuma ƙasa fajen arzik yuna ita wani ƙasa ita ma an bude idan gaba ɗaya sama ruwa ƙasa ruwa ya ce farta kalma al'amarin ƙarƙudin ruwan sama mai yawa na ƙasa mai yawa ya kaɗo ruwa biyu suka haɗu a abin da allah ƙaddara ya cika duniya cika duniya haka allah musu ya ce fa'an jainahu wa mamma'au
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون fa'anjainahu man ma'ahu fil fulk mashahun muka tsiratar da nuhu da waɗanda suke tare da shi a cikin wannan jirgin ruwa wanda aka cika da mutane dabbobi bayan wannan sun ma akarkana ثم أغرقنا بعد الباقين sun ma akarkana ba'adul baƙin bayan tsiratar da nu da masu imani sai muka dirmiyar da sauran gaba ɗaya a ruwa inda fi zalika إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك- وإن ربك لهو العزيز الرحيم inna fi zalika la'ayatan wannan abin da yau kana nuhu da mutanen shi da Allah ya halakar da mutanen duniya gaba da bada masu imani akwai abin a gani a duwa ko aya ta Allah amma duk da haka Allah ya ce wa ma kana akasarkum mu'minin mahiyyu mutane ba su imani kuma Allah wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya nuhu la huwa al-azizur rahim ya Muhammad ubangijinka mabuwayi ne kuma mai jinka ya Allah ka cika mu Allah kai magana ta dan wa muna da marasa lafiya da dama suna bukatar addu'a da da bukatu kana sai Allah hudda mu gaba da Allah ba su lafiya kuma Allah ya bukatu mu gaba da gaba da sa sa cikin addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته